نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابير شاشدك منا شاشدك وتر ربيع الأول jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsir al-Qur'ani mai girma a cikin tafsirul karimin rahman bi tafsiri kalamin mannan muna cikin suratul nisa a cikin aya ta biyu ba kuma namance shi ne namance shi dama don ado ne ake sa shi ba namance iya nam? aske ya yawa amma dai ba matsala nam? gaskiya yawa a kakka rage shi ka bar shi yadda yake ba ana bukatar shi ba hasken ne biyu gane wannan gana ba matsala ai ba wani dadewa ake ba awa ɗai ce malam ya ce wa bi aksi hadhihi tariqati bi ainiha wa bi aksi da sabanin hadhihi tariqati wannan hanya din bi ainiha ita da kanta da ainihinta aina ga zahin ma ya rage an samu iska ha? ni na birgin zuwa ne ya ragu ne yawwa malam ya ce da sabanin wannan hanyar da kanta yi ulamun raddu ake gane abinda ake ce ma'ar raddu maidawa can abin yi maganan al'aulu al'aulu shi ne ƙari wannan kuma shi ne rage hanya mafi sauƙi da mutum zai ganewa al'aulu shi ne ƙarawa da yake ba karatun littafi ne yake na rabon gado ba ayi ne mala ya kawo yake fayyace su yake kawo kuma matsaloli na rabon gado mashi audu ana samun shi ne a cikin abubuwa guda uku malam da bai faɗe su ba ana samun audu a cikin rabon gadon da ya kasance daga shidda to na ke samun ita shidda idan aka samu audu cikinta tana tashi ne tun daga shidda har zuwa goma mana ana iya kara tamida ta bakwai takwas tara goma daga nan shi kenan duk matsalar da ke da shidda in ta yi aulu to tana iya tashi shidda a bakwai takwas tara goma mana akwai lokacin da kamar muka ba da misali jiya a ce daga bakwai ne saboda an aka raba wani ya rasa sai a ce to an kara ta koma daga bakwai muna ganewa wani lokaci kuma wannan ba zai isa ba sai a ce ta ƙara biyu ta koma daga shidda zuwa takwas wani lokaci kuma duk ba sai isa sai ta koma daga shidda zuwa tara ta ta tsallo ta ta tsallo har sai ta kai goma daga nan sai ta tsaya ba za ta ƙara ba muna ganewa ko sa'an nan duk matsalar da aka yi ta daga goma sha biyu Raban gadon da aka ce daga goma sha biyu ne za a raba ma magada mana kasan za a kasa dukiya goma sha biyu to wani lokacin an samu aunu tana iya tashi ta koma sha uku sha hudu sha biyar ko kuma sha uku sha biyar sha bakwai ta yi tsallo sha uku sai ta koma nawa so uku take yin tsallo shi kenan ba ta kara zuwa sha bakwai sai ta tsaya nan sai rabon gadon da za a cewa za a raba dukiya 24 to ita 24 tsallo dai take daga nan ba ta karawa ba ta rage ba idan aka samu aula a cikinta to za ta tsallaka zuwa 27 shi kenan sai a ce maimakon a raba gadon a raba dukiya 24 sai a raba ta 27 in haka haka na rabon kowa sai ya hito ciki Allah ya sa mu dace to shi kuma ar-rabbu sabanin shi ne duk matsaloli ne na sabani tsakanin wato masana rabon gado da akwai rigima a ciki malam yace fa inna alal fara'idi domin ma'abu fa'alal furudi ma'abuta rabubuwa mana waɗanda suke da rabo sananne yankakken rabo su ake ce ma'alul furud kamar miji ko kamar mata kaga duk suna da rabo sananne kamar uwa kamar wa kamar diya kamar ƴan uwa diya mata duk suna da rabo sananne in ka gaba su da rabo sananne sai in sun gamu da ɗiya maza ne sai rabansu ya bace sai a yi lidakari mithlu hazbil untayi amma in dai su kadai ne ɗiya mace ɗai ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida to suna da rabo haka yar uwa in ta kadai ce ko su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ko su biyar suna da rabansu muna ganewa ko to malam yace idan ma'abuta rabo sananne lalle su idan lam tastagriq furuduhum at-tarika idan rabubuwan su yankaki ba su shigar da wato abinda aka bari ba wanda za a raba bagada wa baqiya shay'un kuma wani abu ya rage laysa lahu mustahiqun baya da wanda ya cancanta a bashi a doki wannan abin da ya saura na raban gado a bashi min asibin na wanda yake asibi ne waye asibi kama uba kama ɗan'uwan uba asibai ne su ne waɗanda wani lokaci suna da rabo sananne wani lokaci kuma yawa sai an raga abinda aka raga sai su kwashe masu kwashe saura su ake ce ma asibai to idan aka raba dukiya kuma wani abu ya yi saura sa'annan abin da ya saura din nan ba wanda za a ba shi wanda yake asibi ne wanda za a cewa dama shi saura yake dauka karibin wanda yake asibi ne na kusa kamar uba wala ba'idin ko kuma asibi ne na nisa kamar dan uwan uba fa inna raddahu ala ahadihim lalle maido abin da ya saura cikin wannan dukiya ga ɗaya daga cikin su tarjihun shi malin jayarwa ne bi ghairi murajjihin ba tare da wani dalili da ya sa aka rijayar ɗin ba kamar yadda malam ya faɗa jiya cikin audu wa yata'ahu ghayrahum kuma ɗaukar shi a ba wanda ba su ba mimman laysa bi qaribin lil mayyit daga cikin wanda shi ba makusanci ne ga mamaci ba junufun wannan ma wani nau'i ne na karkacewa wa mailun da karkata ma'ana shi ma ba daidai bane kuna ganewa kamar malam yana so ya ce mu idan aka raba gado sai aka yi saura aka samu wani abu ya rage kuma babu wani makusanci ko kuma na nesa da za a dauka a ba to mai da wannan dukiyar da ta yi saura akan su magada da an riga an ba su kamar an ba su ne babu wani dalili ba dalilin da ya ce an raga a maida masu kuna gariwa kuma a ɗauka a ba wanda ba makusancin mamaci ba wannan kuma zalunci ne ba ya da gado kuma a ɗauka ba shi to ya za ya da dukiyar gata wa mu'arabatun li qawlihi sa'annan kuma ya saba ma maganan Allah ta'ala da yace wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'd fi kitabillah ma'abuta zumunci sashensu su ne mafi dacewa da sashi a cikin hukuncin Allah subhanahu wataala to ya za a yi kenan sai bala yace fata'ayyana to sai ya zama dole an yi radda ala alil furubi a maida shi ga ma'abuta rabo sananne bi qadari furubihim da gwargwadon rabubuwan su sanannu muna ganewa ko malam yace walamma kana zawjani yayin da ma'aurata guda biyu miji da mata suka zamanto laisa min alqarabati ba su daga cikin dangi na kusa su ba su cikin karaba ko mace ba ta cikin jininka matarka ce amma ba ba karaba ba karaba tsakaninka da ita mana ba babu dangantaka ta jini sai akwai dangantaka ta mi ta aure to yayin da miji ko mace suka zamanto su biyan babu wanda yake da dangantaka ta kusanci lam yastahiqqa ziyadatan ala fardihim almuqaddari basu cancanci ƙari ba abu saraban su da aka yanke musu ba kuna ganewa ma'ana su ba za a ƙara musu ba sai malamin ce hada wannan maganar na cewa su ba cancanci a ƙara musu ba inda malla yuwarrithu zawjayn a wurin wanda bai ba ma'aurata guda biyu gado bin raddi da ainihin maida masu mana da yi masu kari matsala ce ta sabani wasu na ganin ba bambanci tsakanin miji da mata da sauran waɗanda ake kara masu kuma suna gani ya a kara ma kowa amma banda ba banda miji da mata muna ganewa ko وهم جمهور القائلين بالرد سونه yawancin waɗanda suke magana ma da raddi din domin akwai wanda surin su raddan ma babu shi ba sai yarda ba da shi ba kuna ganewa ku kenan jumhur mafi yawan waɗanda suka yi magana game da raddi sune suke cewa ba a ba ma'aurata ƙari akan gadon su da aka ba su sananne kun fahimta ba la ga yace to akan wannan takunu illatur raddi illa mabalin a yi ƙari bayan an yi rabon gado tana kasancewa sahiba fardin ƙariban kaunahu sahiba fardin ƙariban ya kasance mabucin gado ne kuma makusanci ga mamaci na kusa ne kwarai akan waccan magana ta cewa ba a ba ma'aurata ko wahalar ƙaunin akar akan wata magana kuma anna zawjaini ka ghairihima lalle ma wadata guda bi kamar wannan su suke min dawil furudi daga cikin ma'abuta gado duk dai ne babu bambanci tsakanin su yuraddu alaihi ma su ma za a kara musu wa kama yanqusani bil auli kamar yanda suna ragewa da auli fa innahuma yuzadani ana kara musu bil raddi da maida musu ka ghairihima kamar wani su babu sabani akan wata magana bal illatu ala hada bala yace to illa kan wannan kaunuhu warithan kasancewa shi mai gado ne sahiba fardi kuma ma abucin menene ma abucin rabon gado ne mana yana da rabo sananni fa hada huwa zahiru wannan shine abin da ya fito hili min dalalatil kitabi was sunna na ainihi nunan da ayoyin alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi nuni wal qiyas sahih kuma shine abin da ya bayyana daga cikin kiyasi wanda yake ingantaccen kiyasi wallahu alam sani na wurin Allah subhanahu wataala wannan mas'alan taraddu mas'ala ce sai in ana karatun rabon gado za a ma bayanin ta ka gane mas'ala ce mai rikici kwarai amma dai mun fassara larabcin haka sama sama saboda a gane wa biya da yi ulama ayyukan malam yace da haka ne za a gane cewa za a gane miraku zawil arhami za a gane rabon gadon ma'abuta zumunci fa innal mayyita malaji saboda mamaci idan lam yukhallif sahiba fardin wala asiban idan ya mutu bai bar ma'abucin gado sananne ba ko kuma wanda yake dauka bayan an raba abin da aka raga ya dauka duk bai bar su ba wa baqiyal amru sai lamari ya tsaya da'iran yana ta yawo yana ta zagayawa baina kauni mali tsakanin kasancewar dukiyar shi ya kunu li baitil mali za ta tafiya ne ga baitil mal limanafi'il ajanibi saboda amfanin mutanen da suna da nisa da shi ba su da kusancin zumunci da shi suna nesa da shi wa baina kauni malihi da kuma tsakanin kasancewar dukiyar shi yarjiu ila aqaribihi yana komawa ne zuwa ga makusantan shi almudilina masu gurgusowa gare shi bilwarasa da gado ko kuma masu kusan masu gurgusowa gare shi bilwarasati da magada almujmai alaihi wanda aka yi jima'i a kansu kuna ganewa misali mutum ya rasu ba ya da dan uwa ko guda cikin magada waɗanda mana ba ya da mata in mace ce ba ta da mishi ba ɗa ba ɗiya ba ‘yan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya ba ‘yan uwa ɗaya ba ‘yan uwa na uba ɗaya ko na uwa ɗaya ba musu ba uba ba uwa ba kaka namiji ba kaka mace ba ‘yan uwan uban shi duk ba musu ba kalle ba magashe duk ba musu ba ya da shi kadai ne kawai ya mutu duk waɗannan waɗanda su ne na kusa gare shi waɗanda za su iya kowa cikinsu da muka zano yana iya gado ko? to babu sai waɗansu waɗanda suna wasu cikin magadan shi amma kuma dangin shi ne to da ɗauki dukiyan a ba su su waɗanda wanda dangin shi ne su ba su da gado kamar kaunar uwa ba ta da gado kuna ganewa kaunar uwa ba ta da gado yau uwa ma ba ta da gado ba ta da gadon ɗan ‘yan uwarta, to sai irinsu ya bari. To, a doki dukiyan a basu shi ya yi ko ko a kai ta baitul mal. Baitul mal ma ba ya da gado, su ma ba su da, amma wa ya yi kusa da mamaci, baitul mal ko ko su. Shi ne malam yake cewa, idan mamaci ya rasu bai bar kowa cikin yan uwan shi ba to dukiyar za ta tsaya tana yawo ne tsakanin wa za a ba za a ba baitul mal ina ne baitul mal ha a kai ta trezor ko a kai ta meri a yi mana gyaran hanya to kuma yan uwa suna nan suna kallo wa ya kamata a ba wa ya fi dacewa da ita shi ne malam yake cewa wai dilla ala zalika qawluhu ta'ala yana yin nuni akan wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ma buta zumunci sashen su shi ya fi dacewa da sashe a cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fa sarfuhu li ghairihim to ɗaukar dukiya a bada ta ga wanda ba su ba liman huwa aula min ghairihi ga wanda yake shine mafi cancanta daga wani shi a tarkun ne ko tarkun liman huwa aula min ghairihi an bar wanda shi yafi dacewa da wannan dukiyar fa ta'ayyana tawrithu zawil arhami to sai ya zama wajibi ne kenan su dangi waɗanda suke ake ce ma zawil arham ya dace kenan a ba su gado in ba kowa kuna ganewa mana ta hanyar haka dangin da ba su da gado ake ba su gado amma wasu na ganin ababai tilmal saboda amfanin al'umma wasu na ganin haka nan saboda su ma waɗannan ba inda aka ce a ba su gado na? ina suke? suwa? ai mun ce baya da 'yan uwa baya da 'yan uwan da za su yin gado shi gado Allah ya raba shi ya faɗa waɗanda ba a ba ya faɗa waɗanda ba a ba su to amma tunda za a zo a yi amfani da hankali yana da an maido wuta ko in maido wutan nan gara a kashe wannan abu kare shi baya da daɗi tunda mun samu wuta haka ne ko shi ne malam yake fada da haka kenan da ɗauka a bai baitul mal gara a ɗauka a ba dange shi ko da ba su da gado sau da ɗan uwansu ne yawa ba mamaki su suka yi ta karɓar ta'aziyar shi in suna kusa da shi ba baitul mal ba baitul mal ma bai san da mutuwar shi ba yawa Allah ya samu dace wa idza ta'ayyana tawrithuhum idan ba su gado ya zama ainihi za a ba su ya wajaba faqad ulima annahu to lalle an riga an san laysa lahum nasibun muqaddarun ba su da wani rabo wanda aka yanki bi ayanihim su da kansu fi kitabillahi a cikin doka Allah subhanahu wataala wa anna bainahum wa bainal mayyiti cewa lalle kuma tsakaninsa da tsakanin mamaci wa sa'iqa akwai wato tsakatsaki akwai waɗanda suke shiga tsakanin su kenan saru bi sababiha min al-aqarib da mabarin waɗannan waɗanda suka shiga tsakanin su da mamaci su ma sai suka zamanto magada suka zamanto makusanta tunda ba kowa ko albarkacin uwa ɗan uwansu uwan mamaci ita ta zo ta shiga tsakaninsu da da mamaci ita tana gado su ba su da gado to albarkacinta sai suka zamanto su ma daga cikin dangi na wani bangare idan kaga jini ne dai duk da yake ba yanke masu ba ba sa su cikin magada ba bayan zilo da manzilata sai su tsaya matsayin man adlau bihi wanda suka yi kusa da shi min tilkal wasa'ib daga ainihin waɗancan hanyoyin da suka shiga tsakaninsu da mamaci mana sun koma a matsayin mai sun koma a matsayin uwa kenan wallahu alam sani na wurin Allah subhanahu wataala malama waɗannan matsalolin kamar mala yana so ya ce mana duk suna nan cikin ayoyin rabon gado duk da yake ba su hito karara ba amma dai suna nan ciki wa amma mirafu baqiyati al-asaba amma rabon gadon sauran asaba sauran dangi waɗanda suke kwashe dukiya kalbunuwa kamar ɗiyantaka albunuwa ɗiyantaka kenan kalma ce da aka ɗauko daga al'ibnu ɗa wal'ikwa ko wal'ukuwa da kuma ‘yan'uwantaka wa banihim da kuma ‘ya'yansu kamar ɗaya da ɗiyansu kamar ‘yan'uwa da kuma ɗiyansu wal'amam kuma kaman ‘yan uwan uba, ƙannan shi da magajen shi, wa banihim da ‘ya'yansu, wal amam, wa ila'afiri zuwa ƙarshen shi ko? Mala ce, To, rabon gadon sauran waɗannan, fa inna nabiya sallallahu Alaihi wasallama ƙwala, liliya nabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Alhiƙul furuba na ga alfara'id ne daidai ko? yawwa alhiqul fara'id bi ahliha ko riskar da rabubuwan gado ga masu su bana duk mai raban duk mai gado in an tashi a bashi hakkin shi ka jawo wasu waɗanda ba su da gado a basu kamar yadda ake wasu wurare wasu wurare har abokin mamaci ma sai a ce kuma da kuce ina akwai abokin shi aminin shi wanda kullum ba su rabuwa shi ma da shi ciki a ce dabbobin da ke wuri kwaza guda sha biyar din nan to bari a baka biyar ciki ta ai ta raba wani irin rabon gado ba za ka tattala abin shi ne rabon gadon saboda shi ma da rabon shi ciki da ya yarda a yi saboda shi ma a ba shi kaso mai yawa ce kowa sai an ba an mai gari sai an ba shi yana da rabo ciki sanannen rabo cewa don aka yi rabon gado wasu wurare mai gari yana da kashi da cikin goma dukiya abinda ma magadan ba za su samu ba laikiyayi kuma zala sallallahu alaihi wasallam ce waɗanda suke da rabon gado din nan ko ba su abinci kama bakiya abinda ya saura na abinda aka raba na gado bali aula rajulin zakar to ana bada shi ga ainihi mafi cancantar mutunan da yake namiji daga nan aka samu kalman al'usuba shi ne kwashewa bayan allaba abinda ya saura wa ƙwala ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wani kullum ja'alna mawali ya mimma tauraka alwalida ne wala ƙarbun Allah ta'ala ya ce mun sanya magada ga kowane mutum daga cikin abin da mahaifa suka bari da kuma makusanta suka bari fa'iza alhaƙanar furuba bi aliha to idan muka bada rabubuwan da aka yanke ga masu su walam yabqa shay'un babu wani abu da ya saura lam yastahiqqa al-asibu shay'an asibi ba zai samu komi ba saboda an riga duk wanda yake da rabuwa an bashi shi ba ya da wa in baqiya shay'un idan kuma wani abu yayi saura akhadahu ulil asaba ma abutan asaba din sai su dauka ko aulal asaba wanda ya fi dacewa cikin asaba din sai ya dauka wa bi hasabi jihatihim da gwargwadon wato wajajensu jihohinsu wa darajatin da kuma gwargwadon matsayikansu darajojinsu fa inna jihatil usuba khams domin jihohi na usuba guda biyar ne mana waɗanda suke yin gado ta hanyar usuba guda biyar ne albunuwa yaya su ne gaba summal ubuwa sa'annan ubantaka summal ukuwa sa'annan yan uwantaka wa banuhu da kuma ƴaƴansu summal umumatu sa'annan dangin uba maza ammomi wa banuhum da kuma ƴaƴansu summal wala'u sa'annan wato wala'i me wala'i Danta, alwala'i shi ne nemaka a kan bawanka. Nematul motaki ala motakihi. Yawwa, shi ake ce ma wala'i. Mana bawan da ka yanta, to kana da wani haƙƙi a kai shi. Ya zama da. amma kana da min haƙƙi a cikin musulunci manzala ce inna malwala'u liman ataqa wala'i yana tabbata ne ga wanda ya yanta to idan ka yanta bawa to zaka zamanto kaman matsayin wani wakili shi yawa zaka iya shigan mai gaba ka nemo mai aure zaka iya zama matsayin waliyin shi da sauransu sannan kuma ya iya gadan ka in ba kowa misali kamar yadda muka bada misalin wannan mutumin da ya mutu baya da magaji ko guda amma ga ga bawan shi da ya taba yanta wato yana iya gane shi haka shi ma bawan da ka yanta da zai mutu baya da kowa ya zama da amma ya zo ya samu dukiya Allah ya mai cikawa ba mata ba ƴaƴa ba dangi ba kowa kai dangin shi ne na mi na wala'i sai ka zo kai gado da kai da shi kowa na gadon kowa in ba kowa waɗannan su ne jihohi na ainihi usuba albunuwa al'ubuwa al'ukuwa wa banihim tummal umuma tummal wala'u fa yuqaddamu minhum al-aqrab jihatan to sai a gabatar da mafi kusan waje daga cikin su ma'ana wajen mamaci wa yafi kusa fa in kanu fi jihatin wahida in suka zamanto a matsayi guda ɗaya suke fal'akarabu manzilatan to sai a gabatar da wanda yake mafi kusancin matsayi fa in kanu fi manzilatin wahida in suka zamanto a matsayi guda daya fal'akwa to wanda yafi su karfi muna gane wa huwa shaqiq shine dan uwa wanda yake uwa ne ba da yake da shi idan aka samu ‘yan uwa guda uku ko ‘yan uwa biyu al'aku ashaƙiƙu da kuma al'aku li'ab zaka sai a gabatar da wanda ya fi ƙarfi shi ne ɗan'uwa fa'in ta sawo idan suka yi daidai da daidai min kulle waje ta kowace fuska ishtaraku sai su haɗu saraba wallahu alam sani da wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kaunul akhawati malan yace amma kasancewan ƴan uwa mata ne ghairi ummin ba na uwa dai ba mana ƴan uwa ne na uba dai ko kuma ƴan uwa ne na uwa dai uba dai ko na albanati suna tare da diya mata aka bar su mamaci ya bar su au banatil ibni ko kuma suna tare da ƴaƴa mata na da ‘ya'yan ɗaki nan, asabatin kasancewarsu asabobi ne ya hudna na fabula suna ɗaukan abin da ya saura an furo bihinna daga rabansu wali annahu laysa fil qur'ani saboda malam yace a cikin alqur'ani babu ma yadullu abin da yake nuni ala annal akhawata akan cewa lalle yan uwa mata yasqutna bil banati suna saraya saboda iya mata ana suna gado tare da su yaya mata ba su isa su hana su ba to kenan sai an ba su sai da kana al'amru kazalika mana yace to idan al'amari ya zama to kamar haka wa baqiya shay'un wani abu yayi saura ba da akhdhil banati farbahunna bayan yaya mata sun dauki raban su fa innahu yuqa lil akhawati sai a ba yan uwa mata wala yu'dalu anhunna ba za a kauce daga barin su ba ila asabatin ab'ada minhunna ya zuwa wasu asibai waɗanda sun fi nisa da gare su bana sun bi mawaci nisa da su kabnil akhi wal ammi kaman dan dan uwa kuma kaman ammi dan uwan uba wa man huwa ab'adu minhun da kuma wanda yake ab'adu minhum ya fi nisa da dan dan uwa da kuma dan uwan uba baka ɗan uwa mata su suka fi dacewa ɗauki wannan dukiya a basu wallahu a'lam sani na wurin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala bayan ya bayyana mana dokoki na rabon gado sai Allah ya ce tilka hududullah waɗannan fa dokokin Allah ne ai tilka tafasilu waɗancan bayanan da aka yi dalla-dalla filla-filla allati zakaraha wanda Allah subhanahu wataala ya faɗe su fil mawarith a cikin al'amuran rabon gado hududullah sune dokokin Allah allati yajibu al-wuquf ma'aha wanda tsayuwa tare da su sai an yi aiki da su ya zama wajibi wa adamu mujawazatiha da kuma rishin tsallake su ya zama wajibi ba za a ketare su ba za a tsaya daidai su walal qusuru anha kuma ba za a tauye daga gare su ba ko kuma alhamdulillah wannan kusan da yanda musulmi suke sun rike aiki da waɗannan ayoyin alqur'ani su ake rabon gado da su abinda Allah ya faɗa shi ake sai an samu inda ake wannan sai jahilci ne saboda jahilci ne wurin ba malamai haka ake yi amma in dai akwai malamai ga wuri malamin da ya karanta misali ya karatun fikiwa ya karanta iziya ko risala to ba ya yarda a zo a yi irin wannan zalunci a zo a yi irin wannan rabon gado na ba gaira ba su don kowa ba shi ma cewa yake a shi ba ya cikin magada ba ya su don an samu malami bai sani tun da ya tashi tun yana matashin shi ya ga yadda ake watan da dukiyar marayu shi ke kuma ya nara ma kan shi malanta ba shi ke nan ba sai zo ya shiga ciki Allah kiyaye amma ba haka ba gaskiya din da musulmi suke sun kiyaye waɗannan dokoki na Allah na aiki da su kuma suna daga cikin dokokin Allah da suka yi saura a hannunmu muna aiki da su ba tare da wani ya mana katsalanda ba ba tare da wani ya ce bai yarda ba inda da yake samun matsaloli wasu matsaloli ne waɗanda ƙararra ba su cikin alkurani mai girma karara amma dai akwai su gasu nan malai yana cincinto mana yana gaya mana cewa qur'ani ma ya gaye su to nan ne kawai ake samun bambanci a misali ga wanda bai yarda da waɗansu hadisi na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ayo alqur'ani kada yarda da su to aka kawo wannan sai ce bai yarda ba to nan ne ake shan bambanci kawai Allah ya sa mu dace lidhalika dalilun malai yace a cikin wannan akwai dalili mai karfi al'anal wasiyata lil warithi mansukha abu sa cewa lalle wasiya ga magaji wanda za yin gado an soke aiki da ita bi taqdirihi ta'ala saboda kaddarawan ta Allah ta'ala da ya ausiba alwarithin rabubuwa na magada to tunda Allah ya raba ma kowa ya bashi to kaga ya ba magana ayi wasiya kuma ga wanda za yin gado kai da zaka yin gado kuma amma wasiya ka samu abu biyu a baka sa'annan kuma abin nan bayan hidda ma wasiya kuma zuwa yi rabon gado tare da kai wannan hukunci an soke shi duk da yake dai malamai suna cewa ana iya yi ma magaji in magada sun yarda bayan mutuwa in sun yarda da hukuncin shi kenan abin yana tsayawa ne da yarda su in sun yarda wasiya ta tabbata in ba su yarda ba kuma shikenan ta tashi Allah ya sa mu dace mala yace thumma qawluhu ta'ala sa'annan maganin Allah ta'ala tilka hududullah wal wasiyatu lil warithi wasiya ya magaji bi ziyadatin da qari ala haqqihi akan haƙƙin shi yadkhulu fi hadha ta'addi yana shiga cikin wannan ƙetare iyaka din amma wasiya kuma baya gado kaga akwai ta'adi a ciki ba qauli sallallahu alaihi wasallam tare da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata liwari babu wasiya ga wanda zai yin gado wanda zai yin gado to baya da wasiya ثم ذكر تعالى طاعة الله ورسوله sannan Allah subhanahu wataala ya faɗi biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzon shi alayhi salatu wassalam wa ma asiyatuhuma kuma Allah ya faɗi saba masu ba ya da kyau umuman gaba daya gaba daya saba ma Allah ba ya da kyau gaba daya saba ma manzon Allah ba ya da kyau liya da kula fil umum domin ya shiga cikin gamewa gaba daya luzumu hududihi lazumtan dokokin Allah ta'ala fil fara'id a cikin raban gado autar ke zalika ko barin wannan wa qala sai Allah ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu duk wanda ya bi Allah duk wanda ya bi ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallam bimtithali amrihima da yin aiki da umarnin su yin aiki da umarnin Allah da manzon shi shi ake ce mada'a ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam alladhi ta'zamuhu wanda mafi girman biyayya ga Allah ta'atuhuma fi tauhidi shine biyayya gare su a cikin tauhidi mana kada ta Allah da bauta da kuma kada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biya shi Allah shi yake bauta ba manzo Allah kuma shi yake bi me yake biya gare shi ana biyar koyarwar da ya wurin kadaita Allah da ibada mana ba za ka yi ibadar da manzala bai koyar da ka yi ta ba a za ka bauta ma Allah ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce manzan Allah ya gaya maka ka ka ba Allah ka kade ta Allah da bauta ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi ka yi biyayya thumma al-awamir malai ce sa'annan abubuwa na umarni al ikhtilafi darajatiha akan sabanin darajojinsu mana duk da yake darajoji ke gare su ba darajar ba matsayin su ɗaya ba umarnin Allah ko ba haka ba umarnin Allah wa qimus salata da bil walidaini ihsana ba dai suke ba sallah tana gaban me sallah tana gaban bin uwa da uba amma duka Allah ya ce ayi amma kaga darajar su ba guda bace ayi domin sallah ita ce mafi girman me mai girman ibada wastinabi nahi ma da kuma nisantar hanin da suka yi da abinda Allah ya ce ka bari to ka bar shi in ka bar shi ka bi Allah duk abinda manzo Allah ya ce ka bari in ka bar shi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi ya'zamu shirku billah wanda mafi girman hanin su shine shirka da Allah subhanahu wataala shine hada Allah da wani wurin bauta thumma al-ma'asi sa'annan ayyukan asha' على اختلاف طبقاتها أبسا ساقانا درجو جنس سوما سوما درجة سوما قد أبتش أقوى الكبائر أقوى الصغائر أقوى من يمن يليفبك أقوى كنانا يليفبك كاكا درجة أما ذكا سليفيني duwan da kai za a rubuta ma zunubi amma zunubin da za a rubuta ma in kai kaba'ira ba dai yake da zunubin da za a rubuta ma in kai sara'ira ba amma dai dukkan su sunan su laifi duk ba su da kyawu da kakkace wannan laifi ne karami kakkare na Allah subhanahu wataala kakkare na dokan Allah kakkace wannan karami ne in a karami ne sunan ya karami amma wace kai Allah ya haramta maka yin shi to shine malamin yace sabanni gaba daya duk da sabanin matsayinkansa da darajarsu to su ma wajibi ne ka nisanci kowane kaga cikin su manzo Allah ya ce ishtaribu sab'al mubiqat ku nisanci zunubai bakwai waɗanda suke masu hallaka mutum kaga sai tsamo daga cikin ɗaruruwa zunubai suna da yawa manya-manya masu hallaka wanda ɗaya ci kowane ɗaya cikin su yana iya kai mutum jahannama sun kai wajen 700 waɗannan manya ne ba ƙanana kuma haddasa wala haraj yawa ke gare su mai kitabul kabayar imam zabi ya kawo wajen 70 ibn hajar gabanin shi ko bayan shi ibn hajar al-haitami ya kawo guda 400 da wani abu littafi ne sunan ya azzawajiru an iqtirafil kaba'ir ya kawo su daiwa sai ka gaji da karantawa sai ka ta karanta zunubai manya ne kana nan dumu dumu kana ta aikata su saboda yawan su Allah ya kiyaye Allah ya fi mu amin to duk wanda ya ba Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah subhanahu wataala zai shigar da shi aljanna wadda koramu suke ta gudu karkashin ta koramun ruwa da koramun nono da koramun madara da koramun zuma da koramun giya suna ta gudu cikin gidan kowa khalidina fiya suna masu dawama a cikin ta ba za su fita ba har abada ko ba za ta kare ba إن هذا لرزقنا ما له من نفات ومن أدى الأوامر دون دا يا أيكة أبوبون دا الله يسنياشي نومرني واشترب النواهي كما ينيسن أبوبوا نهني فلا بد له من دخول الجنة باب مكوى قريش دقى شقاء الجنة والنجاة من النار كما باب مكوى قريش دقى إلى دقى وتجهنم me yake a shiga aljanna shine abinda Allah ya ce ayi ayi abinda Allah ya ce a bari a bari shine zai saka shiga aljanna ba fata kawai ba ba kwadai kawai ba tsammani ba ba shira ba aiki za kai sallah za kai ta farilla da ta nafila azumi za kai na farilla da nafila sadaka za kai zakka za kai kyautata ma iyalinka za kai kyakkyawan zama za kai da mutane karatun alkurani za ka koya da sanin ma'anar shi ka yi aiki ka karanta to da haka ake shiga aljanna ayyuka alkhairi ga sunan barkati sai ka shiga aljanna kuma ka kubuta daga fadawa cikin wuta ba wai tsawa za ka kai ta tunanin aljanna ba ku dai ba ka iya aiki kuma ka zanke cewa sai ka shige ta ba ka aikin komi sai aikin banza sai aikin asha sai aikin sabo mun yi magana ka ce Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ba mamaki ma mu kawai ko ma tambayar mu ma ba a kasa Allah abin da ya ga daman sai kawai sai ya ce ku ta aljanna wani yana faɗin haka ne wannan matsala ce Allah haka yake amma kuma ba dan mai aikin da ya saka ba kai ba sai ka je kana tunanin wani abu daban ai kamata ka yi aiki shi ya saka aiki ai sai kai wannan aikin bai ce ka tsaya kai ta tunanin cewa rahamar shi da gafarar shi mai yawa bace a duk da Allah ta'ala ya sa ka aiki to ka yi aiki kuma ka zanki tunanin rahama Allah ka zanki tunanin gafaran Allah subhanahu wataala kamar mutum ne yace baya kasuwa baya aikin komi kuma so yake sai yayi kudi ya za yi su da Allah baya aiki ko aiki ka bashi wanda za a duk wata za a bashi miliyan daya ce a shi ba sai ya aiki ba amma sai yayi kudi da Allah zai kudi wannan mutum ba ya ba ko aiki za ka ba mai makudan kudi baya ko ko shago za ka zuwa ka cika kaban masallacin nan da kaya ka ce ya zo ya tsari ce Allah ya kiyaye su suna nan suna jira kuri kawai zubo masu zasu kaga ba zai samu ba haka wanda ba ya sallah ba ya azumi ba ruwan shi daga gidan karo sai wurin rawa rayuwar shi sai shaye shaye sai aikin banza sace sace cin amana yaudara shine rayuwar shi ba ruwan shi ko wuri yake da ya ga wurgin malami zai tsaya wurin sai ta heshi saboda ya san hiran sannu sannu hiran sai ta koma ta karatu wuri ya bar wurin amma kuma mi in an yi magana ya ce su dai rahama Allah suke jira kaga wannan ba daidai bane Allah ya kiyaye dalikal fawzul azim Allah ta'ala ya ce kuma wannan shine rabo babba alladhi hasala bihi an-najah wanda da shi ne aka samu tsira min sakhatihi daga fushin Allah wa azabihi daga azaban Allah subhanahu wataala wal fawzu bi thawabihi aka samu rabota kuma da samun lada bi ridwanihi da yardan Allah wa ridwanihi da yardan Allah ta'ala bin na'imil muqim da nema wanda take madawwamiya dawwammiya dorariya tsayya ladhi wanda la yasifuhu alwasifuna ni'imar da Allah ta'ala ya tanada ranar alkiyama waɗanda za su kwatanta maka ita ba za su iya ba ta wuce kwatance sai dai a ɗan gaya ma wani abu don kaɗan riƙe ga kanka amma ya wuce yadda kake tunani Allah ta'ala ya tanadar maka rayuwa irin wadda kake so kuma ta wuce irin tunaninka ba irin rayuwar da kake so ka ga duk abin da kake so akwai to ya wuce tunaninka an wuce saninka amma har kai kana son dama ya kake son rayuwa rayuwa kake so duk abin da ka so ka samu to akwai cikin aljanna da kuma ya sha'u na fiya duk abin da kuke so a cikin aljanna Allah zai ba ku shi duk abin da kake so ku kaga duniya ba yiwa duniya in ka samu da abin da kake so sai ma yawa karsa yadda za ka yi da shi yama yawa amma lahira ba zai ma yawa saboda duniya abin yana iya sama wata cuta saboda ya maka yawa a lahira ko ba cuta za ka da abin da za ka ce ba za ka cutu ba zai bata ma ciki ba duk babu wannan duk abubuwan da suke gurɓata rayuwa babu su a cikin aljanna idan ka ga biyar da za a kwatanta ma ba za ka ganewa ba muna ganewa ko musamman mu da ke nan wajen mu da ke afirka ta nan wajen ba kawai san rayuwa ba sai wanda yake zuwa makka ya baka labarin rayuwa makka da madina da jidda sai ya gaya ma rayuwa ko wanda yake shiga america ko yake shiga faransa ko yake shiga china ko yake shiga almaniya ko yake shiga ingila duk sai su baka labarin rayuwa su wannan in suna karatun ana karanta masu yadda aljanna take sai su dan hango wani abu akwai hotel-hotel cikin makka da abinci ne ga yanar daga nan ya kai bakin hanya an jira maka shi kala-kala cikin hotel din sai dai ka zo ka samu wannan a hankali ka samu wannan ga yanar ka marasa wanda za ka ɗauka ka biya ba hau kyauta ake ba sai ɗan hotel din ka biya sai ko kuma wani ya gayyato ka shi kenan wanda yake wurin kaga irin wannan yake ce rayuwa lemuna kala kala ga sunan madara kala kala ga komi ga yana an kawo maka to saboda ka dadan aljanna babu wanda ya sai gaya ma yadda yake sai Allah subhanahu wataala Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun babu ran da ta san irin farin ciki da jin daɗi da murnar da Allah ta'ala ya tanadan bayan aljanna babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala mai kayan Allah ka ba mu aljanna wa man yasi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa yata'adda hududahu kuma ya tsallake dokokin Allah bai yi aiki da su ba yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi wuta zai dawwama a cikin ta wa lahu adabun muhin sannan kuma yana da azaba wanda za ta wulakanta da shi amin wa yadkhulu fi ismil ma'siya yana shiga cikin sunan sabo da Allah yace duk wanda ya saba ba Allah da ma'aiki al-kufr kafirci yana shiga ciki domin shine akbarul ma'asi shine mafi girman saban Allah kafirce ma Allah kafirce ma Allah shine kace baka yadda da Allah mahalicci ba baka yarda da Allah shi yayi duniya ba ko baka yarda da dokar da Allah ya saukar ba shi ake ce makafirci ko ka ce baka yarda ka bauta ba Allah shi kare ba bai kai wannan matsayin ba baka yarda ka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam baka yarda ka yi musulunci ba shine kafirci to shi ma yana shiga cikin duk wanda ya saba ma Allah ko wa ma dunahu min al-ma'asi haka ma abin da bai kai shi ba daga cikin sabo shi ma yana shiga cikin duk wanda ya saba ma Allah da manzo wala yakunu fiha shubhatun lil khawarij malam yace to ba zai kasancewa a cikin ita wannan ayan ba wata shubha ga khawarijawa alqa'ilina waɗanda suke magana bi kufri alil ma'asi da kafircin masu sabo khawarijawa wasu mutane ne da aka yi suka bayyana tun zamanin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka kafarta sayyidina ali da muawiya kace duk kafirai ne wanda a wannan zamanin a lokacin nan da ake babu mutum mai daraja kamar sayyidina ali duk duniya ta wannan lokacin ba mai daraja wurin Allah kamar shi amma suka dubi matsayin da Allah mai suka ce mai kafin kanan manzan Allah ne shirkin manzan Allah ne ya yi tagwaye masu albarka amma ku dube shi ku ce mai kafin saboda wani abu da ya yi saboda ya ce za a nada alkalai guda biyu su zo su yi hukunci suka ce inil hukmu illa lillah ko ja babu hukunci sai ga Allah kai alaka mai da kanka matsayin Allah kenan kai ma hukunci kake kai ma mu'awiya suka ce to dukkan su kamar kuma aka yi shiri cewa a bi dare a kashe su su ake ce makawar yawa su ne waɗanda za su diba al'umma gaba da su ce masu duk kafirai ne sai su kadai inda ba ka cikin su to kai kafir ne Allah ya kiyaye kuma da yace ka shubhar su duk wanda ya saba ma Allah kaga Allah bai hada wani irin sabo ba kenan sabo ko in dai saba Allah kai to kafiri ne kai ko yaya yake ko gulma kai kai ta daga addini ko mace ta wuce wadda bai halitta ka kalla ba ka dibe ta ka mata dibi irin na da gangan ka kalle ta to shikenan ka saba ma Allah Allah ya ce ka kauda kai baka kauda ba kenan ko radio ka kunna ana waka kana saurari ka yarda kana saurari to shikenan haka duk saba Allah wurin su su wurin su duk guda ɗaya ne kawai ba wani bambanci ko kuma ƙungiyoyi ne da yawa kungiyoyi ne masu tarin yawa sun kai wajen kungiya 20 kawari jawa suna nan da wasu siffofi kuma ɗabi'unsu da tunaninsu yana nan cikin musulmi da yawa don da wuya ka samu musulmi in dai ba karatu ya yi ba ya karanci aƙidinsu ba su da kyawu sai ka cance shi yana ɗauke da waɗansu aƙidinsu da waɗansu tunani irin nasu duk musulmi da yadda muke hannun ma akwai mutane da yawa suna nan dauke da tunaninsu ba tare da mutum ya sani ba yana ganin wani abin kwarai yana daga cikin tunaninsu a ce ma mutum na sallah sai ka ce sallah ita kadai ce addini kaga wannan tunanin kawariya ne baka sani ba yana azumi azumi ne kadai addini ya je aiki haji ka ce kai da Allah to me kake so yi ga ya mani me kake so yi yana sallah ka ce sallah ba ita kadai ce addini to me kake so yi to don tunani ne nasu duk tunanin su ne kaga mutum yana jin haushin shugabannin kasa yana dauke masa albarka yana cikin me yana cikin irin tunanin khawarijawa dinin musulunci ba haka ya karantar da mu ba mu yi mu'amala da shugabanninmu da sarakunanmu ba sarakunanmu musulmi ne shugabanninmu musulmi ne amma akwai abubuwa da suke na sabon Allah wannan sabon Allah ba zai hidda su daga daga musulunci ban ba haka ba kai ma haka riba sai aka kai ma akwai abubuwan da kake kenan kai ma wanda kake to akwai abubuwa da yawa suna nan Allah ya kiyaye mu malai yace to su wadannan khawarija ba su da wata shubha dangane da ire-iren waɗannan ayoyin na alkur'ani waɗanda suke cewa duk wanda ya saba ma Allah ya war addinin musulunci ko wanda ya saba ma Allah ya bace ko wanda ya saba ma Allah ya shiga wuta fa inna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wataala rattaba dukhul aljanna ya jeranta shiga aljanna ala ta'atihi abu sabin shi wa ta'ati rasuli da kuma bin manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa rattaba dukhulan nar kuma Allah ya jeranta shiga wuta ala ma'siyati akan saba mishi wa ma'siyati rasuli da kuma saba ma ma'aikin shi wa man ata'ahu to duk wanda ya bi Allah ba'atan tammatan biyayya cikakkiya yi ma Allah dakhala jannata zai shiga aljanna bila azabin ba tare da azaba ba wa man asa Allah wa rasulahu duk wanda kuma ya saba ma Allah da manzon shi ma'siyatan tamma cikakkiyan sabo yadkhulu fiya shirku wanda shirka yana shiga cikin wannan cikakken sabo din fa ma dunahu balle ma abin da yake koma bayan shirka dakhalan nara wa khalada fiha muna gane ko zai shiga wuta kuma ya dawoma a cikin ta wa man ishtana fihi ma'ana mutumin da ya saba ma Allah cikakken saba Allah ma'ana ba sallah ba salati ba ruwan shi da Allah subhanahu ba ruwan shi da manzo Allah ba ruwan shi da alqur'ani mai girma shi ake magana kaga wannan cikakken sabo ne ko ga azumi ba ya sallah ba ya azumin ba goshi da addinin musulunci kaga wannan yayi cikakken sako ga Allah subhanahu wataala kuma sai yazo ya karo da bi da shirka da Allah subhanahu wataala wa man ishtaba fihi ma'siyatun wa ta'atun to duk mutunan da kuma ya tattara a cikin shi sabon Allah subhanahu wataala da bin Allah subhanahu wataala ba na ana mazuru ana shahu ana bara ana karuwa sabon Allah da bin Allah ya hada a cikin shi yana sabon Allah kuma yana bin Allah mana yana sallah yana azumi yana karatu alkurani yana neman ilimi yana sadaka yana kyautata ma diyan shi da matan shi yana kikkiawan zama da da mutane amma kuma yana wani aikin asha daga cikin ayyuka marasa kyawu yana yi ko yana zagin mutane kaga wannan ai sabon Allah ne ko yana zinta mutuncin mutane yana bata masu nanin sabon Allah ne ko yana gulma ko yana annabimanci ko yana zamba cikin aminci cikin mu'amalar da yake da mutane wannan duba sabon Allah bane ko kuma ga sallah in an kare din ya kare shigantaka kuma sai zo masallaci kamar yadda shine mabiyan rayuwar mu mabiyan rayuwar musulmi haka take duk musulmi kwara goma to biyu ne za ka samu ciki ba haka rayuwarsu da kyau kuma musulmi ne kaga mutum ya haɗa sabo kuma ya haɗa bi ya haɗa biyayya ga Allah kana fihi zai kasancewa a cikin shi min mujibi thawabi daga abin da yake sa ya samu lada in yayi sallah zai samu lada in yayi azumi zai samu in yayi sadaka in ya soma iyalin shi abinci zai samu in ya gaida makwabcin shi ya tambayi lafiyar shi da lafiyar iyalin shi zai samu samu lada wal iqab sa'annan kuma haka zai samu abin da yake sa ya samu zunubi in ya aikata wancan zaba cikin amincin ko ya aikata wani aiki na asha shi ma sai ya rubuta mai zunubi bi hasabi ma fihi min at wal ma'siyah da gargadan abin da yake a cikin shi nabin Allah da kuma saba ma Allah da sauran kawarija babu wannan baka hada biyu kai guda yawa ko dai kai da'a ko kai sako ka zabi guda kawai ba a hada biyu wa qaddallatin nususu mala yace lalle nasoshi sun yi nuni al mutawatira wadanda suke masu dimbin yawa ala annal muwahhidina akan cewa lalle mutane masu tauhidi alladina ma hum ta'atu tauhid wanda tare da su akwai ne akwai biyayya ta tauhidi mana akwai tsantsan tauhidi tare da su ghairu mukhalladina fil nar cewa lalle waɗannan ba za a dawamar da su a cikin wuta ba wa ma ma'hum min at-tauhid abinda ke tare da su na kadaita Allah da bauta mani'un lahum min al-khulud fiha yana hana su dawama a cikin wutar jahannama tare da cewa kuma suna da mi yawwa suna saban Allah subhanahu wataala bayan Allah ta'ala ya faɗa cikin can baya da muka yi wasari'u ila maghfiratin min rabbik jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا kaga Allah ta'ala bai ce da sun aikata sabo sun zama kafirai ba su ne din dai waɗanda idan sun aikata albasha au zalamu anfusahum ko suka cuci kansu zakarullah ce su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim kaga lokacin da suka saba ma Allah kafin su tuba Allah yana ce masu masu tsoron shi ne kwaya da ya tayi lokacin sallah bai bai ko sallaman mutane za a yi ha saka mai waya ce in tsaye da karatu za mu sai mu tsaida tun da lokacin sallah bai ba shi ne matsala in kowa amince a tsaida kowa ya gida saboda ka hadiri ya bige shi tun da dama mun tsaya daidai ƙarshe ne yawa to Allah shi ba mu lada abinda makaranta daidan da muka yi Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana ka ba mu lafiya ka zaman lafiya ka ba mu damuna mai albarka Allah ka raba mu da dukkan wahala gaba daya wannan ruwa da muke sha muke shirin sha Allah ta'ala ka sa ruwan rama ne ba na azaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين